أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي hakika ubangiji ya karbi tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake masa istighfari kullum dama Allah na ce masa wastaghfiru innahu kana tawwaba wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima Allah ya fi son a cikin bayansa duka ya fi son masu tuba saboda haka ne inna Allah yuhibbu tawwabina a cikin duk waɗanda Allah yake so ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shi sai zan farkon shine farkon mai tuba tare da ba shi da laifi saboda kuma shine mafi rabu a cikin masu rabu a wurin Allah ya ce tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ya ku mu'mine ku tuba Allah gaba da don ku samu babban rabo a cikin wanda yake da babban rabo duka a cikin halitta ba kawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce saboda haka ne sai ya zama shine shugaban dukkan masu tuba kenan wal muhajirina Allah ya karbi tuban dukkan muhajirai tun daga Abubakar har zuwa karshen su wal muhajirina wal ansar Allah ya karɓi tuban dukkan sahabban manzon Allah waɗanda suke mazauna Madina tun waɗanda suka fara yin karɓar musulunci a gare shi lokacin da yake da shekara hamsin har hamsin da ɗaya har hamsin da biyu hamsin da uku lokacin da ya dawo Madina kuma dukkan mutanen Madina lansaru Ubangiji ya karɓi tubansu dukkan sahabbai muhajirin lansaru duk Allah ya karɓi tubansu ya musu gafara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan duka Allah ya musu gafara Allah ya taɓa fi sa'atul usrati musamman waɗanda suka bi shi a cikin lokaci mafi wuya lokacin yakin tabuka fi sa'atul usrati min ba da ma kar ta zai gulu fariqin minhum a lokacin da yawan waɗansu daga cikinsu zuciyoyinsu sun kusan karkata saboda wahalar da aka samu aka samu an sha wahala cikin wannan tafiya an gamu da jarraba mai tsanani sabbai su rasa ruwa sai sun yanka taguwa su matsa tundun taguwan su samu ruwan da za su sha tare da suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a tsanani sai suka ga wajen yanka dabbobin da suke hawa su matsa ruwan su ci naman dabbobin to sai sannan abubakar ya ce ya rasulullahi Allah ya riga ya saba maka in ka roƙe shi yana karɓa ka roƙe shi ya ba mu ruwa mana annabi sai ya roƙi Allah ya daga hannu ya roƙi Allah ruwa kamun ya sauke hannun ruwa ya zo ya ishe su duk gaba daya su saura abinci sai na wani ce ya rasulullah maimakon kamar mutane suna yanke mana dabbobi abin hawan mu kamun mu koma gida hawa za mu cinye dabbobin da muke hawa yanzu abin da za ka yi ka ce kowa ya kawo abin da yake na hannunsa sauran guzuri a zuba akan kilabo akan fata daya kowa ya kawo in an tara gaba ɗaya kai addu'a Allah ya sa abin albarka cikin sai aka yi ta kawowa aka yi ta kawo mai dan ko abin da ya fara hannunka na gudu kawo ka jefa kawo ka jefa yace aka yi ta tara abin da bai fi bai fi kwanciyar akuya katuwa guda ɗari sai na umaru amma da annabi yayi addu'a kowa sai ya ɗebi abin da zai ishe shi ya koma da shi daga nan Allah yanke musu wannan wahala ta yunwa da wahalar kishirwa amma sun sha wahala رضي الله عنهم in ba ma ka zai gulu fariqin minhum thumma taba alaihim Allah dai ya karbi tuban su innahu bihim raufur rahim Allah raufun mai yawan tausayi ne biyan da sahabban manzon Allah muhajirin da lansar da dukkan mamuminai rahimun mai yawan jin kai ne wato ra'afa ta fi kaiwa matuƙa wajen tausayi rahama ita ce amma akan akan akan ra'afa abin da yasa aka gabatar da mafi girma wanda yake mafi mafi karfi akan wanda aka fi saboda kiyaye aya ne da ana saukar da ayo da ana aje ayoyin akan fa fa fa ne kamar yadda yake a cikin suratul hudin da ce innahu bihim rahimur ra'uf to a nan da yawanci da min jayi da mu'arra ake yin aya za ka ce innahu bihim ra'ufur rahim to shi mai yawan tausayi ne da sabon manzon Allah mai jin kansu ne mai musulunta ya zo to ta zo ta zo kusa a gaya mata ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna isa anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa cikin wannan larabci kin ce kin yarda tun daga zuciyarki har bakinki kin yarda Allah shi kadai ne shine ubangijin mu shine ubangijin kowa da kowa komi da kunshe kowa yi komi shi kadai ne ba shi da mataimaki ba shi da farko kuma ba shi da karshe kuma kin ce kin yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addini da muke kuma kin ce kin tabbata kin yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kalma ne daga Allah yadda Allah shi ke kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa masa rai ba mijin matar ne yake kera mata ɗanta a cikin ta ya sa rai ba to haka Allah ya kera annabi Isa a cikin Maryamu ya sa masa rai Allah ubangijin kowa ne Allah ba uban kowa bane kin ce kin yarda da wannan ta tabbata ta yarda to kici alhamdulillah yau kin zama musulma dukkan musulmin duniya yan uwanki ne duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ki za ki wanka ki sallah za a ga miki salloli biyar kullum azhar la'asar magriba isha asubahi kuma wannan wanka da zaki ko yaushe kin kwanta da mijinki yadda ake kwana da mata dole sai kin yi wanka irin wannan sannan ki sallah akwai wani jini da yake zuwa mata a cikin kowane wata ana kiransa jinin haila wannan jinin in ya zo ba za a yi sallah ba lokacin sa sai a bar sallah sai ya dauke sannan ake yin wanka a yi sallah ko ba za a yi azumi ba a lokacin jinin ba za a kwanta da miji ba a lokacin jinin sai ya dauke a yi wanka irin wanda za ki yau din nan sannan a yi sallah kuma muna fatan Allah ya baki ya ki zakka daga yanzu ba za ki sha ruwa ba sai dare ya yi mai kimiyya mai azumin nan tare har wannan watan azumi ya kare kuma Allah ba ki dama ki je ki haji da abin da ya zama haramun wajen musulmi yanzu ya haramta gare ki kamar cin naman alade kamar shan giya menene sunan ki na da Mary kina son wani suna ne na musulmi ko ko Maryam din da Mary Maryam kenan Maryam din ne shine Mary kikenan sunan ki Maryam muna miki murna ga zani ki ƙara zannuwan ki ke sallah masha Allah muna miki muna sai ki je wanda mijinta miki musulmi ne ko a je a koya mata to madalla koya mata musulmi ɗan uwan musu koya mata yadda ake yin komai muna mata murna in ba da mata da tazibu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim a lokacin wato mutane da yawa zuciyoyinsu sun kusan su karkata anya wannan abin da yake samun mu dinnan muna tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam anya annabi Musa ya roki Allah ruwa ya zo ya fito ya bugi dutse ruwa ya ishi mutane annaba suna yin mu'jiza kuma an ce mu masu daraja ne wajen Allah anya wannan abu ya same mu anya har zuciyarsu ta zo makarkata waɗansu daga cikin su ta zai goyi bai sun mata ba alaihim sai Allah ya ba su natsuwa ya ba su tuba ya ba su komawa ga Allah inna shi Allah ra'ufun mai yawan tausayi ne bihim da sahabban manzon Allah rahimun mai jin kai
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم قال على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم wato da aka soma da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba yin laifi ba aka ce an yafe masa an karbi tubansa an yafe masa sannan aka biyar da manyan sahabbansa muhajirai aka biyar da lansaru aka biyar da musamman mutum dubu da ɗari biyar ɗinnan da suka yi tafiya yakin tabuka da su to sai aka kawo waɗanda yau yau su suka fi kowa damuwa a duniya da abin da ya faru ɗinnan su ne mutum uku wa ala salasati allazina kullifu har mutum ukun nan wanda aka ce wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim to tuban nasu ta zo har su ukun yau Allah ya karbi tuban su sune Ka'ab ibn Malik da Halil ibn Umayya da Mararat ibn Rabi Ka'ab ibn akwai Ubaidullahi ibn Ka'ab dan sayyidina Ka'ab din karshen shekarunsa idonsa baya gani yace ina masa jagora yake kissanta mini abin da ya faru na wannan aya wa ala salasati allazina kullifu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa za a tafi yakin tabuka halinsa sallallahu alaihi wasallama in za a tafi yaki baya faɗin wurin da za a fiskanta saboda sirri sirrin yaki kuma ba a faɗin inda aka dosa ai ta bakatarwa saboda sirrin yaki amma wannan yakin da yake akwai nisa akwai garjin rana akwai wahala akwai mayaƙa masu yawa to bai ɓoye mutane ba tabuka za a tafi wajen rum za a yi za a je yaƙi ne saboda haka ita kiran a kawo taimako a kawo taimako sahabbai suka yi ta kawo taimako aka shirya tafiya to da aka shirya tafiya muna da yawa ba wani littafi gare mu in ji shi ka'abu wanda za a ga duk wanda ba a ga sunansa ba za a neme shi ba a'a ba wani littafin da yake tara tara mu wanda yake kowa ana kiransa da sunansa littafin idan ka zo an ganka in baka zo ba ka samu damuwa ina shiri zan tafi zan tafi zan tafi amma kullum ce zan shirya zan shirya ban shirya ba har aka ce gobe annabi zai tafi ban dai shirya ba ina nan ina shiri ina shiri har annabi ya fita ya tafi kuma ina da abin hawa har guda biyu ina da lafiya ina da komai ya ishe ni ba abin da zai hana ni tafiya ina nan ina nan dai ina ce zan tafi zan tafi zan tafi rannan ka sai na shirya na ce kai yau kan zan bi su ina ma da na bi su amma ina abin bai yiwu ba to sai dai na kasa tafiya din idan na fito madina in na shigo gari sai in rasa abokin zama duk wanda na ga fiskansa sai ga irin fiskokin mutanen nan da ake tumar su munafukai ne sai kuma guragu sai makafi sai yara ba kowa da iri na a garin to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je tabuka sai yana tambaya ni ban ga kabunu malik ba sai wani ya ce a abu malik yana can yana kallon jikinsa yana yana tinkafu sai ma'azin jabal ce dakata kar ka bata masa suna mutumin kirki ne kabu malik ba wani abin da ake to masa da shi annabi sai ya shiru to da aka yi yaƙi aka dawo aka gama sai gobe annabi zai dawo to mutane sai suka je suka taru mutum tamanin da ɗan kai wanda suka je banda wanda suka ɗaure kansu mutum bakwai ɗin can mutum tamanin da 'yan kai suka je suka faɗi hanzarinsu ya karɓi abin da suka faɗa masa ya bar su da Allah to sai mutane suka ce mini ina nan sai na zo ni kuma da na zo sai ce zo kusa na zo sai na zauna a gabansa sai ya mini wani murmushi irin murmushin mai fishi ya ce me yana ka zuwa me yana ka tafiya tare da mu sai na ce ya rasu rasulullahi matsayin kan nan da wani basarakin duniya ne ina da ƙaryar da zan masa har ya yadda domin ni mutum ne mai iya magana amma kai mutumin Allah ne wallahi da maka ƙarya ka sallame ni a yanzu Allah ya haɗa mu faɗa a gaba na fi zan faɗa maka gaskiya duk abin da za ka yi mini kai mini na san Allah zai gyara tsakaninmu gaba wallahi ba abin da yana tafiya lafiya ta ƙaru kuma ina da abin hawa ina da ba abin da wanda shi ni ko ba da abin da zan faɗa maka ya rasulullah ban je ba ce eh wannan kam ya faɗi gaskiya amma tashi ka tafi sai Allah ya hukunci a kanka shikenan sai annabi ce kar kowa kar kowa ya ƙara yin magana da shi kar kowa ya ƙara yin magana da shi sai ya tambaya sai to shin irin wannan irin mu akwai irin mu sai aka ce eh yace ba fa irin mutanen da ake tuma ba wanda yake sadiki dai wanda ya bai da wani laifi akwai akwai marara ibn rabi akwai hilar ibn umayya shikenan sai aka ce to duk ukun kar kowa ya ƙara yin magana da su shikenan mu zo masallaci ba wanda yake magana da mu kamar shi hilar ibn umayya da yake ya bi ni tsufa shi kan ba iya zuwa masallaci ma sai kuka a gida in na je wurin mutane da saba ba mu yin magana in ne sallama ba mai amsawa haka dai ba a magana da mu rannan sai na hau katanga na je wurin wasu ƴan uwana sun ki magana da ni sai na faɗa mai gidan cewa ni kai kan kafi kowa sani don Allah akwai wani abin da ake tuma na da shi na faɗa sau uku ya yi shiru da ƙarshe ce Allah alamu shikenan na rasa yadda zan yi yadda Allah ya faɗin nan sai da ƙasa ta ta mana kunshi muka rasa inda za mu sa kanmu muka rasa inda za mu shiga har kwana arba'in abinda aka ɗiba mana da muka yi kwana arba'in cikin wannan hali sai annabi ya aikace kowa ya matarsa ta tafi ta bashi ko mata zaka ta magana da shi mata mu rabu da mu shikenan mutane suka ta ce mini kai ka iya magana me zai sa ba za ka je ka ce wallahi ba zan yi magana ba na riga na yi magana ta na gama to sai aka raba mu da matan mu sai manzo Allah ya aiko mutum cewa matar ka ta barka sai na tambaye shi nace ya ce in sake ta ne ko a'a ya ce dai kada ta yi kusa da kai karkai kusa da ita to baiwa Allah ya koma gidanku sai yanda yanda Allah ya hukunci to sai matar Hilal ibn Umayya sai ta je wajen ya manzo Allah ta ce ya Rasulullahi kai mai tausayi ne kai mai tausayi Allah ya aiko zan don tausayi wannan tsoro ka ji tausayin sa yana can yana kuka ba iya komai da Allah ka bar ni in ba shi ruwa ki to ki dauki alƙawari ba za ki je kusa da shi ba ba zai zo kusa da ke ba ki ai wannan ya riga ya manta da irin wannan harka ya Rasulullahi ta ce to shikenan je sai aka ce mini ni ma in ji kabo ga Hilal ibn Umayya matarsa ta yi ta roƙa masa kai ba za ka roƙa roƙa kanka ba ko matar ka ce ba zan ƙara yin magana ba ni ba zan ce komai ba na san abin da zai sai na yi magana kazan na bi ta kasuwa sai aka yi kuma da takarda daga sarkin kasan bayan gaisuwa mun ji labarin abin da Muhammadu yake maka na cin mutunci da wulakanci kai babban mutum irin ka ba mutum wulakanci bane ka dawo wurin mu ka ga irin gatan da zamu maka da girma ka da zamu yi sai ce wannan wata takarda ma wani bala'i ne sabo sai na je kusa da murhu sai na je ba ta a wuta ta kone muka rasa inda za mu shiga ba wanda yake son mu ba wanda yake magana da mu ba nakan zo bayan manzon Allah in yi kokari in samu sahun gaba in zauna a sahun gaban sallah wai ko irin waye wanda yake wannan ko ya ga fuska ta ga fuskar sa idan na zauna na yi sallah tare da shi in yayi in yayi sallama ya waye ya ganni sai ya kau da kai idan na duban wani wuje zai dube ni amma da na dubo wajensa sai kau da kai haka dai muka yi ta yi sai da muka yi kwana hamsin a cikin wannan hali muka rasa inda za mu sa kanmu muka rasa inda za mu shiga to nan da asuba manzon Allah ya yi sallan asuba sai aka saukar mata da waɗannan ayoyi wa ala salasa tun daga daga taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar ladin tawfi sa'at usrati min ba'di ma kana tazigu qulubu rajulin thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim wa ala salasati alladhina kullifu sai wani mutum ya hau dutse sama ya ce ya kabu albishirinka albishirinka ya kabu yau Allah ya sauko da ayoyi an maka gafara daga masu hawa doki masu hawa rakun a guje za su zo su min albishir ina mai hawan dutse ya riga su sai na tashi shi mai wanda ya fara isowa ya min albishir na ɗauki mayafai na guda biyu na bashi na goron albishir ɗinsa sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga iso mutane ko ina a gani kai barka barka kai barka barka muna murna kai barka barka muna murna daga iso wa na fada manzon Allah sai naga yana murmushi sallallahu alaihi wasallam daga gani na sai dalatu nu baidila sai ya tashi ya rungume ne ce ina maka murna ina maka murna yace wannan abu ba zan mance da shi ba har abada abin da dalatu nu baidila ya mini tasowa da yazo waje na ce yana murna na je na zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce kai yau kai murna baka taba ganin rana ta farin ciki ta murna tun da uwarka ta haife ka irin yau ba Allah ya aiko an maka gafara yace ya rasulullahi duk abin da na mallaka na ba da shi saboda Allah saboda wannan gafara da na samu manzo Allah ce ya dauki wani abu da za a bar masa wani abu yace ya rasulullahi alƙawari daga yau har mutu ba zan ƙara yin ƙarya ba komi kankanta ta don na ga amfanin gaskiya shine kabinu malik kenan wa ala salasati alladhina khulifu ya kamata jama'a mu rike gaskiya mu rike gaskiya mu rike gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب فإن ال... آه و... وعليكم يأتي إنا إنا فورنكم لريكم جسيا كريك جسيا عليكم بالصدق كريك جسيا فإن الصدق يهدي إلى البر إن متن ياريك جسيا to duk hanyoyin biyayyan Allah sai su taru masa ya je ya tadda su gaskiya nan ta kai shi akan su gaba daya in ka rike gaskiya wa innal birra yahdi ila aljanna wannan ayyukan alheri ko su kora ka su kai ka har cikin aljanna wala zalu rajulu yasdiqu mutum bai gushe ba yana yin gaskiya yana kwatanta gaskiya a cikin abinda bai san hakikanin sa ba abinda ya san hakikanin gaskiyarsa ya faɗi gaskiya abinda ke kwatance ne ko sai an kwatanta wannan abu misalin abu ne guda tamanin to karka ce kai wannan abin ya fi ɗari ka ce ina tsammanin abin dai ya kai in dai bai fi zaba in ba dai to ya kai in dai ɗari in dai abin ya kai tamanin to karka ce wai ai ya fi ɗari a ka ce dai ai da ai in bai kai tamanin ma da kyar ne lalle zai fi zaba in kam to wannan shine kwatancen gaskiya in baka san hakikanin abuwa kana kirda don gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum yana yin haka yana yin haka har a rubuta sunansa a cikin masu gaskiya a wurin Allah idan an rubuta sunanka cikin masu gaskiya a wurin Allah to sai ya shiga cikin zuciyar kowane mutum har makiyanka idan an faɗi an faɗi magana an ce wa ya faɗa aka ce wani ne da bakin da bakin sai faɗa ka ji wannan eh to sai dai yin abu kaza da abu kaza amma dai ba da cika yin ƙarya ba kam to Allah ya riga ya rubuta mutum mai gaskiya kenan a wurinsa balle fa masoyanka yace wa iyyakum wal kadhib na hane ku ƙarya na hane ku ƙarya inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba yace ku ne san ci ƙarya ku ne san ci ƙarya mutum yana yin ƙarya yana kirda don ƙarya domin ƙarya za ta kai mutum duk in abubuwan sabon Allah duk inda suka taru sai ƙarya ta kai mutum ya haɗu da su da ƙarshe su kai shi wuta mutum bai gushe ba yana yin ƙarya yana yin ƙarya yana kirda don ƙarya har a rubuta shi wane makareci a wurin Allah to inda an rubuta sunan mutum wane makareci a wurin Allah to komi soyayyanka da mutane suke yi shine ya faɗa eh to bai yi wani haka ne kuma irin maganganun nan nasa ne bai yi wani haka ne amma ko kuma irin maganganun nan nasa ne kasan yana da yana da maganganu waɗansu iri daban to mutane mu rike gaskiya mu rike gaskiya a rike gaskiya tsakaninka da Allah ka rike gaskiya tsakaninka da bayin Allah ka rike gaskiya cikin kowace harka wala wala zalu ar-rajul yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa har a rubuta mutum ya zama siddiqi darajarsa ta wuce ta shahidi kenan aw ala salatati alladhina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ardu ma rahubat Allah ya yi gafarawa har mutane guda ukun nan waɗanda aka dakatar da su hatta za ba qat alaihim al ma rahubat a cikin kwana hamsin din nan sai da ƙasa ta zama mukyar haka tare da fadin duniya sai da duniya ta zama mukyar kaɗan hakan nan saboda damuwa da suka shiga ciki za ka zama rahumat wa za qat alaihim anfusuhum suka rasa inda za su ransu ransu ma ta kuntata suka rasa inda za su ransu hatta za za qat alaihim al ma rahubat wa za qat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja min Allah illa ilaihi sai da suka tabbata ba makawa ba mafaka dai duk inda ka gudu ba inda za ka fake ka tsira sai ka koma wajen Allah duk abin da ya same ka sai ka koma ka fake wajen Allah tukuna Allah ya yi maka la malja wa la manja illa min Allah ba matsira ba mafaka mai amfani sai wurin Allah Allah malja min Allah illa ilaihi in Allah ya saukar maka da wani abu to ba inda za ka gudu ka fake ka tsira sai wajen Allah za ka koma shi Allah da ya kawo abin sun mataba alaihim sai fa yau Allah ya karɓi tubansu yau ya yi musu gafara li tubu saboda su ma su samu daman tuba malamai suna cewa kaga nan sun mataba alaihim li tubu ba yadda za a yi mutum ya zama ya tuba ya bar kafirci sai Allah ya sa masa musuluncin wato Allah ne ya fara sa masa tuban a zuciyarsa ya kira shi da tuban sannan ya zo ya tuba na Allah shine da farko yuhibbuhum wa yuhibbunahu sai Allah ya so ka sannan ya nuna maka soyayyarsa ka zo ka so shi daga baya kai kana ce kai ne ka so shi amma sai da ya so ka ne daga sannan ya ja ka ka zo ka so shi kai kana ce kai ne ka tuba ka bar kafirci a a sai da yasa maka tuban ne ka zo ka tuba maza thumma taba alaihim liyatubu wato ya karbi tuban su don su samu daman kawo kansu su tuba innahu bihim inna Allahu wat-tawwabur rahim kasan Allah shine at-tawwab mai yawan karban tuban bayinsa ar-rahim mai jin tausayi marasa musulunci su tuba sun riga sun tabbata addinin annabi Muhammad yau shine addinin gaskiya sauran dukkan addinai addinai ne wanda suka zo daga Allah kamar yahudanci ko nasaranci amma kuma ba lokacin su ake ciki ba yanzu Allah da ya aiko annabi annabi Ibrahimu da annabi Musa daga bayan annabi Musa ya aiko annabi Isa to shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ana zamanin alqur'ani ne zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuna cikin amfani da kuɗi sai gwamnati ta aiko ta ce za ta canja wannan kuɗi ranan kaza da watan kaza ga cikin su yadda yake ga bayan su yadda yake ga yadda darajojin su suke to za a so mu canjin su ranan kaza ga watan kaza maza maza duk wanda yake da irin wannan kuɗi na da ya zo ya canja amma in ya kai har ranan kaza da watan kaza bai je banki ya canja kuɗin sa ba to kuɗin sa sun zama asara to haka gwamnati take yi ka lokacin kace ni dai ban ga laifin kuɗi na ba da su na gida wannan gida da su na yi aure da su da ni ban ga laifin su ba ko wani ya ce in canja ni ba zan canja kuɗi na ba to idan watannin sun zo sun wuce baka canja ba idan ka je kasuwa ba za a karba ba in ka je banki ba za a karba ba wannan kasuwa ta lahira da bankin lahira ba sai an mutu ake zuwa saboda haka idan mutum saboda haka Allah yake ga mutane asili wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu وهو في الآخرة من الخاسرين bayan Allah ya aiko annabi Muhammad da Alqur'ani sallallahu alaihi wa sallam to duk wanda ya je wa Allah da wani addini ba musulunci ba a lahira fa Allah ba zai karba ba kuma ya riga ya gaya mutane a fili kuma ya yi asaran abin da ya aikata wanda da ya kamata ya samu lada a kansa kamar da wanda ya ji akwatunan kuɗinsa din nan yace shi bai ga laifin su ba zai canja su ba har lokaci ya wuce wataƙila ma aka samu shekaru to daga baya in aka aka ce masa ya kamata ka kai kuɗin nan a ajiye maka a banki ko kai kasuwa ka sayi dabbobi ko wani abu in ya kai nan ne zai gane a ce abin da aka faɗa masa in nan gaskiya ne wannan ba zai faru ba sai an je lahira ake ganewa saboda haka wanda suke rike da wani addini sun riga sun tabbata addinin musulunci yanzu shine alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suke cikin miyagun halaye cikin musulunci su tuba Allah yana kiran mu mu tuba mu bar miyagun halaye mu zama mutanen kirki innahu bihim ra'u inna Allah huwa at-tawwabur rahim Allah shine mai karban tuban mu tuba wa Allah shine mai jin tausayin mu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين daga nan Allah yake kiran mu gaba ɗaya tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa har ƙarewan duniya ya ce ya ku muminai ku ji tsoron Allah kullum ku zama kuna cikin masu gaskiya ku zama kuna tare da masu gaskiya duk wanda yake tare da mai gaskiya to zai samu tsira wanda wannan aya ne sai na abbakar ya mutanen madina hujja ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faku mutanen madina su ne yan gari wanda mutanen madina bane baki ne to da annabi ya bar duniya sai mutanen madina suka taru saƙifatu bani sa'ida a wani wuri matattaransu suka ce to dan yanzu da annai baya duniya ba za ba dama a bar al'umma haka nan ba ta da jagora saboda haka su waɗanda ya zo da su dama baƙi ne nan ba garin su bane saboda haka mu naɗa sarki tun da wuri to suna wanda suke nufin naɗawan gashi a kwance suna wannan shawara sai aka je aka ba sai na abubakar da samur labari to sai na abubakar ya ce mu tashi mu je mu same su da sai na umaru da wani to sai na bakar abin ya kama shi na rashin manzon Allah din har ya so rashin lafiya to sai aka aka tattale shi aka je wurin me kuke faɗa suka ce abin da muke faɗa mun ce mu dai mu Allah ya yabe mu ya ce awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan mu ne muka ba annabi da jama'ar ta wurin zama muka taimake shi daga addininsa mu ne mumine na gaskiya saboda haka a cikinmu ne za in walau kana bihim khasasa Allah yana yabon mu mu ne kaza kaza mu ne kaza kaza da suka gama sai na baka ce gaskiya duk abin da Allah ya yabe ku da shi haka halin ku yake ya yabe ku da haka ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan ko bari ku ji mu kuma abin da ya faɗa dangane da mu muhajirin يأتي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من- من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون كوكون مؤمنون مؤمنون حقا مكون صادقون آي وتآية كما تناتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا كوم ne ku ji tsoron Allah ku zo ku haɗa kai da masu gaskiya saboda haka sai ku zo a cikin mu za a naɗa shugaba a cikin ku za a naɗa mataimaki sai na ce sai na bakar ka bar kowace magana annabi ya naɗa ka kayi mana sallah yana da rai tun da ya sa ka kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Abubakar wajen karshen rayuwarsa wajen sallah sha sha bakwai yayi annabi yana nan dukkan sahabbai kuma suna nan shine yayi wa mutane sallah ranar alhamis da daddare ran da manzo Allah yayi wa'azin ban kwana sallan isha'i sallan asubahin juma'a da juma'a din da la'asar da magariba da isha'i da sallah biyar ranar asabar sallah goma sha ɗaya kenan da sallah biyar ranar lahadi sallah goma sha shida kenan da sallar safiran litinin ran da annabi zai bar duniya duk sahabbai suna nan sa- abubakar ne yayi waɗannan mutane sallah in za a sa wani ma sai manzala ce ya ballahu wal muslimuna illa abubakar Allah ba zai yadda ba muminai ma ba za su yadda ba abubakar yana cikin jama'a gabatar da wani to tun da aka yi haka kawo hannunka mu yi maka mubaya'a in ji sayyidina umaru mun yadda kai ne jagoran mu yadda annabi yadda kai mu mun yadda kai to daga nan aka yi ta masa mubaya'a sayyidina abubakar a ranar tun ranar litinin din kamun talata laraba da dare aiwa annabi sallallahu alaihi wasallama to ran talata a ran larabar da dare ne sai abbas ya bada shawara ai ba za mu bar annabi haka ba dole ne mu yi masa kabari ya riga ya tafi to me yasa- me muke jiya ai masa kabari shine aka masa kabari da dare ranar laraba sallallahu alaihi wasallam to da wannan aya ne abubakar ya hujja aka nada muhajirin suka zo su ne jagorori Allah yana kiran mu mu ji tsoron Allah duk abin da za mu yi mu haɗa kai da masu gaskiya saboda haka mutum ya zaɓa wa kansa mutanen kirki masu gaskiya su zama abokansa in ba haka ba in ka zaɓa wa kanka mutanen da ba masu gaskiya suka zama abokanka to za su mai da kai yadda suke domin da yawa muke ganin an je asibiti mutum ba yadda yake kamar zai mutu menene ai konewa ya biye kona shi a ce ruwa ruwa baya kona mutane wani halin abokinsa ya ɗauko ya kona shi da shi kila wutan ruwan an haɗa shi da abokantaka da wuta ne ya ɗauki halin wuta amma ruwa kowa ya san ruwa baya kona mutane amma da yawa za ga asibiti ruwa ya kone mutum me ya- me yasa ai ruwa ne ya kona shi ruwa ko ba ya kone mutum sai dai an ce masa tafashashen ruwa baya tafasa ko sai an hada shi da wani aboki abokin nasa wuta to hadin abokinka ko ka ki ko ka zo sai ka ɗebi wani inda aka aje ruwa mai sanyi wajen wuta tana nan cikin halin ta shi shi kuma yana zaman sa suna zaune tare to kamun wani lokaci in ka dawo duk abin da wutar za ta yi maka abokin ma zai maka haka saboda haka kowa ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil yawanci mutum za ka same shi yana kan addinin abokinsa ba daɗinsa ne tun daga duniya kowa ya zaɓi wanda zai zama abokinsa ba daɗinsa sai dai in abin ya gagara kamar misali yadda ake cewa komi daɗewan ku tutture a ruwa baya zama kado din nan irin abin da ya sa wannan munafukai kenan komi daɗewan ku tutture a ruwa baya zama kado kaga munafukai sun daɗe da hanka haka lafiya lau ka haɗa kanka da mutanen kirki to zaka zama mutumin kirki sai dai in ka ɗaura ɗabi'ar kace baka yadda ba kamar yadda munafukai suka yi taqullaha kunu ma'a sadiqin ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بأمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة بغيوا با متانا مدينة garin Madina wa man haulahum min al-arabi da mutanen da suke ƙauyukan kusa da Madina kaman Mu- kaman Muzaina kaman Juhaina kaman kaman ah, kaman Zifar kaman Ashja kaman Aslam wa'annan garuruka na kusa da Madina ba zai yiwu gare su annabi a ce ya ya fita yaƙi da jama'a sun sun zauna ba ba zai yiwu ba in annabi bai je ba kam to wannan annabi ya ce ka je ka je in ya ce ka zauna ka zauna in in yayi shiru ka zabi duwan wanda kake so kai in bai je ba amma in shi da kansa ne ya fita to sai dai in shi ya ce ka zauna ma kana li ahli almadinati ba zai yiwu ba ba zai dace ba ba zai kyau ba ga mutanen madina wa man hawlahum min al-arab da garurukan da suke kewaye da madina na ƙauyuka an yi takhallafu an rasulillah manzo Allah ya tafi yaki su su zauna ba zai yiwu ba wala yarghabu bi anfusihim an nafsi ba dama musulmi ya ba da ran annabi ya koye ransa idan ka bar annabi ya tafi yaki kai ka koye ranka a gida to ka mika ransa kenan kai ka koye naka a'udhu billahi bayan inna Allah hashtari min mu'min anfusahum wa amwalahum me amfani ran naka zaka bar ran annabi ya tafi daji ya sha wahala ya je ya mika kansa kai kuma ka koye kanka cikin inuwa ina amfanin ranka ai mumini ya fi son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan ransa da rayuwarsa da komi wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi kar ku kar su zabi rayukansu su bar ransa sallallahu alaihi wasallam zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah abin da yasa aka ce haka duk abin da ya same su komai wahalar abin komai wuyar abin Allah ya riga ya ajiye musu aljanna ne akan abin la yusibuhum zama'un ko kishirwa ta same su a wancan wurin wala nasabin ko wata wahala za ta same su a wurin can wurin da annabi ya tafi da gurin yakin zalika annu nasibin zaman wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah ko ko wata yunwa za ta same su a wurin saboda Allah duk abin da ya same su da Allah ya riga ai ya ajiye musu aljanna akan duk abin da ya same su wala dauna mawdiyan yazidul kuffara kowane mataki suka taka wanda zai zai bawa kafirai haushi su ji zafi kaman aje a kashe kafiran ko ku aje a kwace garurukansu a kwashe matansu da ƴaƴansu dukiyoyinsu har su abu amirin su ji haushi su ji zafi to duk matakan da suka ɗauka ko ku a wurin tafiya su taka wani abin da ma ba sa so ko kaya ko dutse ko menene ma dai na wahala duk matakin da za su taka don kafirai su ji zafi musulunci ya ɗaukaka duk abin da suka cikin wannan Allah ya ajiye musu aljanna ne akan sa kamar yadda muka karanto a baya inna Allah hashtara anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ولا يرون موضع يزيد الكفار ولا ينالون من لا كتب لهم بعمل صالح kuma kowace nasara suka samu wajen makiya ko su kashe su ko su ɗauro su ko su kwashe dukiyarsu duk abin da suka aikata dai a cikin wannan hali to Allah ya riga ya aje musu lada a kansa wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bi amalun salih duk waɗannan abubuwa Allah zai rubuta musu ne akan sun yi aiki nagari za a ba su aljanna inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya aiki saboda Allah ya kyautata aikinsa to Allah ba zai tozartar da ladansa ba ko menene na rubuce wurin Allah Allah zai ba da lada shine aljanna da abin da yafi aljanna shine yardan Allah Allah ya ba mu aljanna ya ba mu yardan Allah
وما ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا إلا, إلا إليهم ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يطلون واديا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يطلون واديا إلا كتب لهم بعمل عمل صالح نعم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون نفقة كما وجنت فيها إن دكا وهلولين دسك سامو a nan kuma in ta wajen kuɗi ne wala yunfiqu nafaqatan saghiratan wala kabiratan wajen kashe kuɗi kuma ko yaya suka kashe kuɗin su kashe kuɗin yana da yawa ne irin na sayyidina Usmanu wanda ya bada dirhami dubu arba'in ya bada abin hawa dubu ko kuma irin na wanda ya bada buhu ɗari na dabino ko wanda ya bada dubu takwas ko dubu hudu ko ko wanda ya bada kaɗan kamar mudun nan da aka kawo har ana wa mutum dariya aka ce ina ruwan Allah da irin wannan to kai ko loma ɗaya mutum ya bayar kai ko ƙwayar dabino ɗaya mutum ya bayar domin ta kai su a wani wuri in mutum ya fita dabino in ya tauna sai ya miƙa wa ɗan uwansa shi ma ya tauna ya miƙa wa ɗan uwansa ya tauna dabino ɗayan ba mutum ɗayan zai tauna ya haɗe ba in ka tauna wani abu a ciki sai ka miƙa na gaba da kai shi ma ya tauna wani abu a ciki ya miƙa na kusa da shi har dabino ya zama sauran ƙwallo kawai a jefar to duk abin da suka yi na wannan saghiratan wala kabiratan komi kankantar abin da suka bayar komi kankanta sa komi girman sa to Allah yana sane da shi kuma zai tozartar da shi ba wala yabqu nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqtawna wadiyan illa kutiba lahum bi illa kutiba lahum liyajzihum Allah akhna ma kanu ya'malun haka kuma wahala na shiga daji a hau wannan tudu a hau wannan tudu a gangara wannan gangare to duk inda suka hau duk inda suka sauka to sai Allah ya rubuta musu lada duk abin da ya same su cikin tudu da tudu da gangare wala yaqauna wadiyan kowane kwari suka yanke suka hau tudu suka yanke to sai Allah ya rubuta musu lada wadiyan wato sunan kwari kenan da larabci ana jam'insa da audiya masu tasrifi suna cewa duk a cikin larabci babu abin da yake da ma'aunin fa'ilu ai jam'insa da af'ila sai wadi sai wadi shi kadai amma duk abin da yazo da mai wanda ake jam'insa da af'ila sai wanda yazo kan fi'alu ridaun ardiyatun irin wannan amma wadi shi fa'ilu ne amma jam'insa af'ila wato audiya wala yaqbauna wadiyan illa kutiba lahum yajzahum Allah ahsana ma kanu ya'malun Allah zai rubuta musu waɗannan duk gaba ke daya inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran azima da abin da kai wa Allah komi kankantarsa sai ya karba ya ninninka ya ninninka har ya wuce lissafi in ya karba ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا لا كتب لهم ليجزهم الله أحسن ما كانوا يعملون سبحان الله ساكا مسو في يد أبن سكا باير با غرغدون أبن سكا باير با أحسن با حسن با ما كانوا يعملون في يد أبن سكي أي كتاوا نغري وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
وما كان لآل ما كان لآل المدينة من حول من العرب يتخلف عن رسول الله ولا رغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنه لا يسيب ذبح ولا نسب ولا مخبزة في سبيل الله ولا يطعون موتا يجوز الكفار ولا ينال من عدو النار إلا كتب له بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب له ليجزهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمن لينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون wannan ayar kuma ta sauka ne bayan saukan waccar aka ce to ai shikenan nan gaba kan ba dama da an ji maganan za a tafi yaƙi ba zama kowa da kowa kenan to sai Allah ya ce ai ba haka za a yi ba na ce in annabi ya fita ne ba haka za a yi ba wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa ba zai yiwu a ce dukkan mu'minai su fita yaƙi gaba ɗaya ba ba zai yiwu ba na sauwake falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun me zai hana a cikin kowace jama'a a samu waɗansu daga ciki su tafi ya tafaqahu fi dini wal yunziru qaumahum waɗannan su tafi yaƙi waɗannan ku su zauna su koyi ilimi su koyar da ilimi wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wanda suka tafi yaƙi in sun dawo su tambaye su me aka saukar a bayan su su gaya musu wani hukunci aka tartar a bayan su su gaya musu la'allam yahzaruna saboda su ji tsoron fadawa sakon Allah to wannan aya ita ce wanda ta raba al'umma kashi kashi dole ne a samu waɗansu su abinda suka iya aikin soja dole sai da su shi ko ilimin soja wani ilimi ne daban na dabarun yaƙi ba shi ne irin ilimin likita ba dole ne a samu waɗansu kuma su yi ilimin likita waɗansu kuma dole ne su yi ilimin 'yan sanda waɗansu dole ne su yi ilimi na noma waɗansu ilimin sanin ƙarfe yadda kuke ganin ilmomin da aka rarraba ɗin nan kowane ilimi an masa ministry daban wanda suka fito daga makarantar abu kaza su ne za su riƙe aiki kaza to haka musulunci ma ya ajiye ba dama a ce dukkan musulmi su shiga makarantar haddace qur'ani su zama haddata to sauran ayyukan wa zai yi ba dama a ce dukkan musulmi kowa sai ya zama malamin fatawa ya haddace hukunci ya haddace qur'ani ya haddace hadisai ya haddace hukunce hukunce musulmi duk sai ya zama haka a'a to su waye za su yi wa mutane a tuka mota da daukan amalanke da noma da saran itace da saka da, da duk ana, ana, ana bukatar su dole ne mutum ba zai rayu ba sai da abinci abincin na yana da hanyoyi da yawa ba noma kadai ne hanyar abinci don in ka samu abincin kadai akwai tukwane akwai abin girki akwai abin akwai gishiri akwai wani abu kowanne sai an neme shi daban sannan dole ne a samu wurin kwana to dole a samu gina kenan da masu da masu rufi kuma dole sai da gado dole kenan sai da kafintoci masu yin gadaje dole kuma mutum ba zai tafi tsayara kamar zakara ba sai da tufafi dole kenan a samu masaka dole kenan wannan abun ba zai ba sai da karafe dole a samu makera kenan dole a samu wanzamai dole a samu kowane abu a samu mutanensa Allah ya ce inna Allah ya murkum an tu'addu amanati ila ahliha to kowa in ya kama aikin da ya kama to wannan shine amanan al'umma to duk abin da za a nema wajensa za a koma masu qur'ani an dora musu amanan alqur'ani ba su da magana cikin wani abu in ba qur'anin ba wani abin sai dai in shi wani abu ma sun yi shi daban ba da zaka samu tun da digiri daban-daban na subject daban-daban to haka kuma masu masu hadisi su ko fannin su daban su aka dora wa nauyin sanin hadisi da malaman qur'ani za su ce wannan hadisi ba sahihi bane malaman hadisi suka ce sahihi ne sai aji maganar malaman alqur'ani da malaman hadisi ce wannan aya ba haka take ba malaman qur'ani ce haka take to sai abin magana masu hadisi magana malaman qur'ani ha ko malaman luga haka malaman tasrifi haka malaman lirabi haka malaman lissafi kowane fanni mai shine kadan yake da ikon yin magana akai haka tsarin musulunci yake in ba haka ba an yi ta'adda saboda haka ne musulunci ya raba kowa da abin ya raba wa kowa aiki masu qur'ani daban masu hadisi daban masu sanin fiqhu sune masu mazhabobi daban masu fannin usul daban masu fannin usulul fiqh din ma daban masu domin shi ainihin ilimin addinin da alqur'ani ne da hadisi da furu'a da tauhidi da tasawuf wannan guda biyar sune ainihin ilimin addini amma ba za su yi ba sai da kayan aiki dole sun da ke addini da larabci aka yi shi dole sai an nemo lugar larabci masana luga kenan lugar ba za ta fita ba sai an hada da tasrifi tasrifin ba zai ke ba sai an hada da nahwu irabi to duk wannan ba zai haɗu ba sai an haɗa da balaga wato bayani da da balaga sannan su yi amfani to waɗannan abubuwa duka kayan aiki ne suna nan da yawa kamar ilimin lissafi don a san abubuwa da ake lissafawa irin su dai ga nan da yawa kowanne a bashi da fannin sa ilimin likita don lafiyar mutane ilimin sanin, sanin halayen mutane don gane mai ƙarya da mai gaskiya da sauran irin waɗannan haka al'umma Allah ya raba su kowanne akan abin da aka ɗora masa amana to in an tashi neman abin ai wajensa kada ya zo mutum ilimin da ya sani na boko ya yi da ya ilimin bokon ko ya aikin gwamnati ne ya saukai shiga siyasa ya gama sannan ya naɗa kansa ce shine shugaban musulunci to ba yarda ba ba hanyar sa bane ba amana sa bace ko ko ya aikin soja ya gama ya ritaya ya naɗa kansa shine shugaban aikin musulunci ba yarda ba ba aikin sa bane ba fannin sa bane ina littafin da yake rike da shi wanda malaman alqur'ani sun masa shaida ya san qur'ani ya san hadisi ya san furu'a ya san tauhidi ya san fannin fannin ma'arifa to wannan dole ne kowanne da amanar da aka dora masa inna allaha yamurku an tadul amanati ila ahliha
Jibrilu Hadeja Jigawar State zuwa ga Maulana zuwa ga Maulana Shada Usman Bauchi radiyallahu anhu ina mata aziyar Alhaji Isa Zakiru Allah ya ji kansa amin bayan haka ni Hassan almajirinka ina so ka bani amsar takarda ta takarda wacce ku yaman tuji kuna fiye ila lahi summa tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa huwa la yuzlamu ko kuma اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ayar al-yawma ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka ran ran juma'a da la'asar ranar arfa saura annabi ya rasu wata uku da kwana uku wata kuyiran turja'una fi ta sauka a madina ne wannan ta sauka a arfa ne wannan ta sauka a madina ne sauran kwana shida annabi bar duniya wata kuyiran turja'una fi lillahi tsakanin su wata uku ba ba kwana uku tsakanin wata aya da wannan aya
zuwa ga shai bayan gaisuwa ta da fatan alheri ina ina so malamin bayani ake idan mutum ya saki matarsa ta zauna a ɗakinta ta yi idda to zai ci gaba da yi mata kamar da yake mata da kamar sherawa da shayarwa da sauransu ai wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna Allah ce in kun saki mata ku ji tsoron Allah kada ku kore su daga dakunan su ku bar su zauna su ga- ku gama id- su gama idda abincin da kake bata lokacin da take da aure irin sa zaka bata har ta gama idda sai da in ta fito da wani abu na cin mutunci ta rika kawo masa waɗansu mazaje in ta kawo wani namiji a ta ce a tun da ka riga ta sake ni na ruwanka da ni a wannan ba a yarda ba inda ta kawo wani hali mai muni to sai ka kore ta daga gidan amma in ba hali mai muni tana zaune a gidan za ta yi watakila Allah ya ce na yi haka ne watakila ko su- ku samu daman sulhu ita ta yi nadama kamun ta gama idda ko kai kai nadama kamun ta gama idda ba sai ka je nemo ta a wani gida ba kenan tana gidanka sai wacce kuma yi aka dinga sakin ta ɗaya biyu har kai uku to ita ma za ta zauna duk saboda tana shayarwa in ta zauna wani irin nama za ta yi zai ciyar da ita ne kamar yadda yake ciyar ai da to dama ai wanda ya sake ta shiga ɗaya ma ai ba zuwa zai kwana ina kwana da ita ba ai ba kwana zai da ita ba balle wannan tana da ƴaƴa tana da shayarwa kamar ai dole sai sai ya dauki nauyin shayarwan
a sai aka ce bayan gaisuwa ah, daga alhaji adamu mai manja ah, ma- makaranta mai lamba aj5 jero road tudun bawa kaduna state zuwa ga sheik maulana shari'a zuwa bauchi bayan gaisuwa don allah malam ina son ka fahimtar da ni gaskiyar wannan al'amari domin ni ni ba ni ba na shan ruwa sai duhu ya shigo kamar yadda ayar qur'ani ta faɗa ku cika azumin ku idan duhu ya zo amma wani malami ya ce mini a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce a gaggauta bude baki a jinkirta sahur ni kuma nace masa in Allah na magana wani baya yi don haka nan nake son ka bani ka ƙara ai min bayani in annabi ya yi magana Allah ne ya magana amma amma duk wani hawo in wallahi ya yi annabi ya ce daga rana ta faɗi mai azumi sai ya yi buɗe baki ba ba in wannan akan maganar sa kenan sai duhu ya yi to ashe kenan sai rana ta fito a daina cin abinci lokacin da aka ɗauko abin ai da sauran duhu lokacin alfajir to saboda haka nan da rana ta faɗi shi ke mai zalace ba abin da ya saura sai mai azumi ya sha ruwa sai ka sha ruwa sannan kai abin da zai hana kashe ruwa sai dai in ana shakkar faɗuwa rana amma da an tabbata rana ta faɗi lalle mai azumi kai nuna wata jarumta ya sha ruwa sannan ya sallan magariba idan ya wata jarumta ya ki sha to ya ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dai faɗuwa rana ka samu ruwa ka kurba ko ka samu dabino
sai yan agaji Kaduna sai gaba ɗaya suna roƙon malam yawa Shu'aibu addu'a ɗaya ne daga yan agaji da Allah ya masa rasuwa Allah ji kansa Allah ya shiga fara muku Allah ya samu cika da imani آمين Allah ya samu cika da imani Amin.
Allah ya samu cika da imani آمين Allah ga lamarin mu Allah ka bi ba mu Allah muna gafara Allah ji kanmu Allah ji iyawan mu da iyawan iyawan mu da malaman mu da malaman malaman Allah saka shi mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kiyaye mu kiyaye mu addinin mu kiyaye mu imanin mu kiyaye mu mutuncin mu Allah kiyaye mu kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ka ga do'in mu da do'in wanda muke musu addu'a makiya Najeriya masu nufin da sharri duk inda suke Allah karya su masu kin musulunci Allah karya su masu kin Najeriya Allah karya su Allah sa mu zauna lafiya kasar mu ta zauna lafiya addinin mu ya zauna lafiya albarka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da na lahira albarka nabi sallallahu alaihi wasallam masu taimaka mana a cikin addini Allah ya taimake su bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم